بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna safiyan 28 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 22 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci domin gabatar da nasiha da kuma jan hankali ga 'yan uwa da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka cikin abin da zamu ambata abu na biyu shine a zamu karanta takaitaccen risala ko littafi na Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala wanda ya mishi take da ad-durusul muhimma li'ammatil umma insha Allah ta'ala wato darussa masu matukar muhimmanci ga dukkanin al'umma baki daya wannan littafi ne wanda yake takaitacce wanda Sheikh bin Baz rahimahullah ya rubuta shi domin isar da manya-manyan sakonnin da ya kamata kowane musulmi ko ya wajaba kowane musulmi ya zama ya san su akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da addinin musulunci wanda yake hatimun lazimin ne a ce mutum musulmi ya san waɗannan abubuwan illa iyaka da yawa daga cikin mutane sun jahilci abubuwan ko kuma ba su san shi ba ba don komai ba sai don saboda karancin wato damuwa da wannan bangare ɗin da kuma ɗaukar shi a matsayin wani abu ne wanda yake ba wajibi akan mutane ba amma hasali abubuwan da za mu ji insha Allah ta'ala ka iya cewa ma su ne tushen addinin musulunci wanda in babu su addininka na musulunci ma a ba zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wata'ala ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to malam ya fara da muƙaddima cewa alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin sannan kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin Allah ya yi salati da daɗin tsira ga bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da sahabbansa da iyalansa baki ɗaya amma ba'adu malam yace bayan haka fa hadhihi kalimatun mujizatun fi bayani ba'd ma yajibu an ya'rifahu al-ammatu an dinil islam wannan wasu kalmomi ne takaitattu masu kunshe da manya-manyan darussa wadda za su kunshi bayani akan wani bangare na abin da ya zama dole dole akan kowa ya sani dangane da addinin musulunci sammaituha ad-durusul muhimma li'ammatil umma na mata take da cewa darussa masu matukar muhimmanci ga dukkanin al'umma wa as'alullah an yanfa bihal muslimina ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da musulmai da wannan risala ko wannan littafi wa an yataqabbala minni Allah ya karba daga gare ni innahu jawadun karimun Allah mai kyauta ne Allah mai karamci ne sai malam ya fara da addarsul awwal darasi na farko yace shine arkanul islam darasi na farko shine rukunnan musulunci wanda wannan a darasi na farko da zai mana bayani akan rukunnan musulunci ayin mun kalle shi zamu ga shine tushen musuluncin ba wanda bai san rukunnan musulunci ba to ina matsayin musuluncinsa to kaga ashe wannan wajibi ne akan dukkanin musulmi ya san shi akwai wanda yanzu watakila musulmi ne shi amma inda za ka tare shi a hanya ka ce lissafo mana rukunan musulunci tukuncin ka kujerar aikin hajji to sai dai ya rasa shi saboda ne saboda bai dauke shi da muhimmanci ba za ka shi yana musulunci amma rukunan musulunci ma bai sani ba bai san me da me ma suka haɗu suka mai da shi musulmi ba shi dai bai sani ba shi dai kawai sunan shi ya taso a musulunci ya ga ana sallah ya ga ana azumi ya ga ana amma su me da menene rukunan musuluncin bai san su ba malam ya ce bayanu arkanin islamin hamsa bayani akan rukunan musulunci guda biyar wa awwaluha na farko cikinsu wa a'zamuha kuma mafi muhimmanci shine shahadatu Allah ilaha illallah shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne ka yadda ka shaida ka aminta cewa babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne bi sharhi ma'aniha tare da sharhin ma'anonin wannan kalma ta kalimatu shahada ma'a bayani shuruɗi la ilaha illallah tare da bayanin sharuɗan la ilaha illallah ka san ma'anin kalmar shahada ka san sharuɗan la ilaha illallah me da menene sai ka cika kafin la ilaha illallah kan ya zama ya cika wa ma'anaha ma'anan la ilaha illallah shine la ilaha kalman tana kunshe ne da bangarori guda biyu bangaren farko shine la ilaha cewa da kai babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya lafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah ka kore duk wani abin da ake bauta mishi kuma bayan Allah ka ce baka yadda da zaman shi abin bauta ba na biyu kuma shine illallah shine bangare na biyu shine cewa sai Allah musabbitan ko musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika la tabbatar da bauta ma Allah shi kai kaga an samu bangare biyu ka kore bauta daga dukkanin wani wanda ba Allah ba ka kuma tabbatar da bautan ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai to wannan shine ma'anar la ilaha illallah bi ma'ana shine duk wani abun bauta koma bayan Allah sawa'un annabi ne manzo ne mala'ika ne shehi ne ko wali ne ko dutse ne ko wani abu ne wanda ake bauta masa ko gunki ne wanda ake bauta mishi koma bayan Allah to kai baka yadda da shi a matsayin abun bauta ba wa kai da shi a matsayin abin bauta shine Allah shi kadai me dalili Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine kadai abin bauta bisa gaskiya duk wani abin da ake kira ake bauta mishi kuma bayan Allah ƙarya ne shirme ne saboda haka duk wani abin bauta kuma bayan Allah to ba gaskiya bane wannan abin bauta kuma bayan Allah kuma kowane ne in dai ba Allah bane shi to ya shiga cikin la'ilaha bai cancanci abauta masa ba sai dai a girmama shi a mutunta shi gwargwadon girmansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma sauran annabawa da manzanni suna da matsayi mala'iku suna da matsayi salihai da waliyai da shehunai suna da matsayi gwargwadon tsayawansu akan dokokin Allah gwargwadon matsayin da Allah ya ba su amma ba wanda yake da matsayin bauta in ba Allah ba Allah shi kadai ne yake da matsayin abauta mishi to wannan shine ma'anar la ilaha illallah kaga wannan in za ka tara musulmai yanzu da yawa ka tara musulmai goma to takwas sai sun faɗi akan wannan takwas sai sun faɗi akan wannan saboda ba mu ɗauke shi a matsayin wani abu wanda yake da muhimmanci ba mutum zai ce maka shi ne kawai ya ishe shi kawai shi musulmi ne shi shi ba sai ya an ya zurfafa akan wani abu na addini ba kawai da shi musulmi ne huwa sammakumul muslimina min qabl tunda dai Allah ya kira shi musulmi shikenan to Allah ya kira ka musulmi kuma baka cika ka'idar musulunci ba kaga ai ka fita cikin musulunci kenan sai ce wa amma shurudu la ilaha illa Allah fahiya amma sharudan la ilaha illa Allah mun ji ma'anar la ilaha illa Allah to yaya sharudan kuma sharuda wanda dole sai ka cika su kafin la ilaha illa Allah ka ya zama karbabbe malam yace ga su kamar haka na farko shine al-ilmu almunafi liljahali ilimi wanda zai kore jahilci wannan sharɗin farko shine la ilaha illallah ba ya tabbata sai da ilimi ilimin nan kuma ilimin da zai koya maka abu na farko shine ilimin tauhidi ilimin kadai ta bauta ga Allah shi kadai da nisantar duk wani abun bauta wanda ba Allah ba wannan shine ilimi mafi muhimmanci duk wani ilimin da za ka yi a duniya sawa'un ilimin nan na addini ne ko na zamani ko na menene matukar ka ajiye ilimin tauhidi a baya ka wurgar da shi a bayanka to ka bar mafi muhimmanci ne ka tafi zuwa ga muhimmanci in wancan din na da muhimmanci saboda ka ilimi mafi mafi muhimmanci wanda zai amfani ka shine ilimin tauhidi da kai kai ilimi ilimi wanda zai kore jahilci ya zama da kasan duk abin da la ilaha illallah nan ta kunsa kana da ilimi akai wannan shine sharadin farko la ilaha illallah ba ta cika sai da ilimi sai ka san me ta kunsa al ilmu bima taqtabihi al kalma sai ka san me kalman ta kunsa me kalman take nuni zuwa gare shi sai ka sani sai ka fahimci kalman fahimta mai kyau wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu malam yace wal yaqinu al munafi lish shakk sharaɗi na biyu shine ya ƙiri wanda zai kore kokonto da shakka ya zama da kana da cikakken ya ƙiri a kan kalmar ba shakka ba kokonto ba taraddudi ba taraddudi ya zama na addinin da kake yi na bauta ma Allah shi kaɗai da nisantar bautan duk wani abin da ba Allah ba kana yin shi ne ala yaƙini bisa yaƙini ba bisa shakka ba idan kana addini bisa kokonto ko bisa shakka to addinin ka bai yi ba bai yi ba saboda baka da tabbas kenan addini kuma bisa tabbas ake so a yi saboda Allah shine abin bauta na gaskiya din ba shakka ba kokonto to in kana kokonto akan cancantar Allah da bauta kaga la ilaha illallah bai yi ba kenan saboda haka dole a samu al-yaqinu al-munafi lishak yaqini wanda zai kore shakka ya zama kokonto bayi da wajen zama a cikin la ilaha illallah ka shakka ba ta da wajen zama a wajen wannan shine sharadi na biyu kaga ba za ka samu cikakken yaqini ba har sai kai ilimi sai kai ilimi domin wanda ba shi da ilimi bai je ya koyi ilimin addini ba shine wanda zai dinga rayuwa bisa shakka bisa kokonto kuma duk sanda wani ya zo ya kawo su shubuhohi zai jaka wancan ma ya kawo tashi shubhan sai kaga o ashe wancan ba akan gaskiya ke ba ga wanda yake kan gaskiya ne shi ma wani ya kawo wata shubhan sai kaga o ashe duka waɗannan daga kai har ka gama addinin ka gaba daya baka da matsaya guda ɗaya akan addini duk wanda ya zo ya watsa shubha sai ya jaka duk wanda ya zo ya watsa shubha sai ya jaka yasa sai ka ji mutum ya ce mu wana ta gwara kanmu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kaga bai da yaqini ke bai da yaqini wanda ya fi kowa lalacewa ma shine wai sai ce wai ai a nan duniya ma ba a san waye yake kan gaskiya ba sai an je lahira kafin da a san wanda yake kan gaskiya to jama'a inda sai an je lahira za a san wanda yake kan gaskiya kan ina amfanin addini inda sai an je lahira tukunna kafin Allah ya ce kai kai ne mai gaskiya kai kai ne mara gaskiya kai tafi aljanna kai tafi wuta ai babu adalci a ciki ai ina amfanin manzanni da Allah ya turo mana ba sun zo su mana bayanin addinin gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya zo ne mana bayanin addinin gaskiya addinin gaskiya kuma shine bautan Allah shi kadai saboda haka wajen mai irin wannan tunanin sai an je lahira kafin da a gane da mu musulmai masu sallah masu Allah daya da kirista mai Allah uku waye akan gaskiya wai sai an je lahira tukunna kafin da a gane wannan ai akwai rashin fahimtar addini akwai rashin fahimtar addini tun anan duniya mu Allah ya mana bayani tun anan duniya mu mun san cewa mu ne akan gaskiya mu musulmai masu Allah ɗaya masu bautan Allah kaɗai mu mun san shi ne mu ne akan gaskiya kuma ko shakka ba mai ba ko kwanto idan musulmi ya mutu ko da yana sabon Allah na'am ba mu cewa shi dan aljanna ne sai a ce wane na karkashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya masa rahama in ya ga dama ya masa azaba amma kafiri in ya mutu akan kafirci wannan kan ko shakkan tafiyar su jahannama ba bane ko shakka ba eh ko shakka in kafir ya mutu akan kafirci ba za ka ce to ai ba mai shiga tsakanin bawa da ubangiji ba a'a wannan ba ku kwanto a wajen saboda Allah ya riga ya faɗa mana kamar yadda malam ya karanta mana yanzu a sallah walladheena kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha duk waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu suka kadaita ayoyin mu Allah ya ce to wannan kawai yan wuta ne su kuma sun shiga wutan ma har abada a wata aya yace innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'arab dole ne suka kafirce mu ayoyin mu Allah ya ce wallahi zamu shiga zamu shigar da su ta haka duk wanda ya mutu yana shirka ya mutu yana kafirci to ya zama kana da cikakken irin cewa ba yi da wata makoma in ba jahannama ba amma musulmi in ya mutu to wannan sai a zage masa da addu'a a ce to wannan shi kuma yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya masa rahama in ya ga dama ya masa azaba bisa laifukan da ya aikata Allah ka mana afuwa da ka ana so ka samu yaqini wanda zai kore maka shakka sharadi na uku shine malam yace wal ikhlasu al munafi li shirki ikhlasi wanda zai kore shirka shine sharadin kalmar shahada na uku ya zama kai ikhlasi kana yi don Allah ikhlasin da zai kore maka duk wata shirka da riya da yi don wani ka tsantsanta aikin ta yadda wani Allah bayi da rabo a cikin aikinka ya zamana aikinka khalisan liwajihin lahi kana yi ne tsantsa don Allah duk wanda ba Allah ba ba shi da rabo a cikin aikinka ta wannan shi ne sharaɗi na uku al'ikhlasu almunafi shirki sharaɗi na hudu malam ya ce wasu almunafi lilkazib gaskiya wadda za ta kore ƙarya ya zama wannan addinin da za ka yi da gaske kake yi ka zama mai gaskiya a cikinsa ka yi shi da gaske ba wasa wanda zai kore ƙarya daga cikin addininka sharadi na hudu na biyar malam ya ce wal muhabbatu almunafiyatu lil bughd ya zama na wannan addinin kana yi la ilaha illallah nan kana yi tare da san la ilaha illallah da san ma'abuta la ilaha illallah wanda zai kore maka ki kiyayyar la ilaha illallah da kiyayyar ma'abuta la ilaha illallah san ita kalmar san ita kalma din da kuma san ma'abuta kalmar eh domin la ilaha illallah ai tana da daɗi wallahi tana da daɗi illa iyaka kawai Allah ya faɗa mana duk sanda aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah to waɗanda ba su da imani Allah ya ce hankalinsu yana tashi hankalinsu sai tashi wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun Allah ya ce idan aka ambaci Allah shi kaɗai aka ce a riƙe Allah shi kaɗai to zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su firgita hankalinsu ya tashi ba sa so amma wa idza zikra alladhina min dunihi in aka ambaci wani wanda ba Allah ba idza hum yastabshiru sai ga suna bishara suna jin daɗi sai ga suna jin daɗi kaga wannan shine waki inda da yawa daga cikin mutane suka faɗa yanzu eh mutum baya so a ce la ilaha illallah amma yana so a kira sunan shehinsa ko a kira waliyinsa da kan kana neman tashin hankalinsa to ka ce a ajiye kowa a dawo wajen Allah shi kadai tare ne hankalinsa zai tashi ka ce a watsar da kowa a dawo gun Allah shi kadai amma ba abin da ya kai daɗin duniya irin la ilaha illallah wallahi in ka fahimce ka ba abin da ya kai ta daɗi a duniya ka fahimci iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu da kyau za ka zauna lafiya a duniya tsakaninka da ubangiji amma tsakaninka da mutane kan za a yi rigima amma tsakaninka da Allah kan za ka zauna lafiya a lahira kuma salamun ƙaunar min rabbi rahim dama can mutane ba su da katabus kowa sai inda aka yi da shi eh kowa sai inda aka yi da shi Allah ya gafarta wa Malam Idris Abdul Aziz Allah ya mishi rahama eh duk sanda aka ambaci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahi ko baka san shi sai ka tuna da shi ko baka san shi sai ya faɗo maka a zuciya Allah cikan malam saboda aka yi zamana kalmar la ilaha illallah kana yin ta kana faɗanta kuma kana son ta kuma kana ƙaunar ma'abota kalmar kana son su kana ƙaunar ma'abota kalmar kana son su kenan wannan zai nuna mana kishiyan kuma duk wanda bayi da la ilaha illallah ba ka son shi duk wanda bayi da la ilaha illallah ba ka son shi dan imanin ka ba zai ci gaba sai ka ki wanda yake Allah sai ka ki wanda yake Allah amma ka kaunaci wanda yake Allah ka ai imanin ka bai cika ba eh akwai akwai wani bawon Allah da wani abokin aikin sa ya rasu sai saka shi a status din sa na WhatsApp yana Allah sarki mun yi babban rashi kaza kaza kaza kaza kaza kaza eh sai na gani sai nake masa ta'aziyya sai ai hakuri sai ce malam wallahi mutumin nan bai da matsala akwai kyawawan ɗabi'u akwai kaza akwai kaza mutumin nan mutumin kirki ne kawai dai arne ne to ai ya gama samun matsala kuma yi akwai matsalar da ya wuce mala'ikan mutuwa ya iso mutum yana kafiri ainihin shi ita ce babban matsala ai kamar shi a wajensa tun da shi ya ji daɗin zama da shi to bai da wata matsala wai iya matsalarsa guda ɗaya kawai arne ne ta aiko yanzu ne fada cikin matsala ai yanzu ne fada cikin matsala ai ai in ka ce mutum ne mai tauhidi mai ta Allah bauta mutumin kirki mutumin kaza mutumin kaza iya matsalarsa kawai bai iya zama da mutane ba to nan da sauki ba da sauki amma ya iya zama da mutane fes amma bai iya zama da Allah lafiya ba a to ai akwai damuwa akwai damuwa taka dole sai ka ji duk wanda ba yi sallah ilaha illallah ba ka san shi dole ne ka kaunaci la ilaha illallah ka kaunaci ma'abotanta ka ƙi shirka ka ƙi mushirkai ka ƙi shirka ka ƙi mushirkai eh kuma in an zo maganar addini da aƙida to ba wasa ba sassauci ba mujamala ba daga kafa babu ba daga kafa in an zo an ce a tsaye a wajen Allah shi kadai to ba sassauci kowa karka kawo shi in aka ce maka Allah shi kadai to shi kadai ne kowaye karka kawo shi karka ce haddawa ne eh hadda shi haddawa ne eh hadda shi daga da an ce maka Allah shi kadai to kowa yayi kasa kowa ya shiga cikin min duni min duni lai Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne Allah ya samu dace amma kaga mutane aka ce a tsaya a tauhidi mutane sai su ce kai wannan mutumin akwai zafi akwai kungiyanci wani zai ce maka shi shi a rayuwarsa na addini shi bai da akida kawai kowa na shi a to ai ba zai yi ba ba zai yi ba dole ka dauki matsaya guda daya eh dole ka dauki matsaya guda daya shi addini babu dan tsakatsaki a addini ba dan tsakatsaki wanda zai tsaya ya ce kowa na shi babu shi a addini in aka ce ga tauhidi ga shirka to ɗayan biyu ne ko ka bi tauhidi ko ka bi shirka na tsake kuma munafiki ba na uku ɗayan biyu ne muwahidi mai tauhidi da sunna ko kuma mushiriki mai shirka da bid'a na tsakiyan kuma shine munafiki shine muzabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha haula shine dan tsakiya shine shi wanda shi ba mai tauhidi ba kuma shi ba mushiriki ba to shine wanda zai ce dan kowa namu kenan eh ɗan kowa namu Allah ya kiyaye kaga duk wanda yake son Allah kuma ba zai yi kace wai zai son Allah da bikin Allah wai dukan naka bane ba zai yi ba ba zai yi ba sharadi na shida malam yace walin qiyadu al munafi litarki da kuma dogewa da miƙa wuya wanda zai kore barin wani abu ka doge ka tsayu wajen cika wannan kalmar ta la'ilaha illallah ka tsaya a kanta ba wasa ba gudu ba ja da baya akan la ilaha illallah ba sakaci ba daga kafa ba sassautawa ba mujamala ba maja akan la ilaha illallah ka tsaya a kanta da gaske kuma ka faɗe ta da baki ka kudurce ta a zuciya ka tabbatar da ita a gabanka wannan shine inqiyad sharadi na bakwai malam yace wal qabulu al munafi lirraddi ka karbi la ilaha illallah karba na gaskiya wanda zai kore tun kudewa ya zama da babu abin da zaka tun kude daga cikin abin da la ilaha illallah ta zo da shi la ilaha illallah ta zo da kar a bauta ma kowa in ba Allah ba karbe shi la ilaha illallah ta zo da kar ai ma wani sujjada in ba Allah ba karbe shi la ilaha illallah ta zo da kar a roki kowa in ba Allah ba karbe shi la ilaha illallah ta zo da kar a rantse da kowa in ba Allah ba karbe shi la ilaha illallah ta zo da kar a nemi agajin kowa akan haƙƙin Allah in ba Allah ba karbe shi dike iyaka na abudu iyaka nasta'inun ka da kyau eh shine tsiranka duniya da lahira hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji ka bani wasu kalmomi da zan dinga ambaton ka da su Allah sai ya ce masa ya Musa ka ce la ilaha illallah sai ya ce Allah ai wannan la ilaha illallah ka ai ga magarin zikiri ne kowa ma yana yi ina so ka bani special ne wanda ba kowa yake yi ba Allah ce ya kai Musa saurara ka ji inda sammai bakwai da duk waɗanda ke cikinsu in ba ni ba da ƙasai bakwai da duk waɗanda ke cikinsu inda za a sa su akan tafin sikeli guda ɗaya a sa la ilaha illallah a tafin sikeli da la ilaha illallah za ta rinjaye su la ilaha illallah za ta rinjaye su nauyin ta yafi nauyin sama da ƙasa da abin da ke cikinta tun daga al'arshin Allah har zuwa ƙasa in aka sa la ilaha illallah a gefe ɗaya aka sa su a gefe ɗaya la ilaha illallah za ta rinjaye su kaga shi ba kalmar wasa bace manzo Allah yana faɗa mana cewa ranar alkiyama Allah zai zo da wani mutum yana da littattafai guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda 99 manzo Allah ya ce kuma kowanne a cikin su in an buɗe shi iya ganin ka iya girman takarda amma dukansu kaf ba zikiri ko ɗaya ba salati ko ɗaya ba sallah ko ɗaya duka ayyukan banza ne suka cika littafi kaga wanda ya bugun farko ko kai ne aka ce ma kanka hisabi ka san ina zaka kama hanya Allah zai ce da shi ya kai wannan bawon nawa kana da wani aikin alheri da kake sa tsammani akai ce to Allah ba abin da nake sa tsammani akai ni yanzu kawai a sake nin kama hanya na samu koma na Allah ya ce a kana da wani abu anan kuma ba a zalunci manzo Allah ya ce sai a kawo bidaka kamar ID card a jiki an rubuta la ilaha illallah yana gani sai ya ce ha ba Allah wannan abun da nake da shi mai to wannan abun me zai yi wannan da tafai guda 99 ai tsayawa gwada su ma ba ta lokaci ne sai a tsaya a gwada a ɗibo irin littafin guda casa'in da tara ana jera su ana jera su yana ganin suna jan laba ana jera su yana ganin suna jan laba sai a ɗauko la ilaha illallah sai a ɗaura sai nauyin la ilaha illallah da yake da shi duk aikin tsiyansa bai taɓa shirka ba sai ta jinjaye shi sai wuce aljanna ta ga nauyin la ilaha illallah wannan kuma ba dama ce baka na kaje ka yi tsiya a ce tuwa ina da la'ila lallahu ni ba na shirka ba ha ba kowa aka ce za a ba mu wabuwar layi zalika fadlullahi yutihi man yasha falalan Allah ne yake ba mu wanda ya gada ba haka ka rike la'ila lallahu da kirka bar ka bar shirka ka bar ayyukan banza yawwa Allah ya samu dace sharadi ne takwas malam yace wal kufru bima yu'badu min dunillah da kuma kafirce ma duk wani abin da ake bauta mishi koma bayan Allah duk wani abin bauta koma bayan Allah ka kafirce mishi waƙar jumi'at fil baitainil atiyaini malam yace wannan sharuɗar an haɗa su a baitoci guda biyu kamar haka ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha ilmi yaqini da ikhlasi da gaskatawa tare da ƙauna da kuma dogewa da kuma karɓan abin da kalman ta zo da shi wazida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi min al ashiya'i qad uliha an ƙara na takwas kuma sharaɗi takwas shine ka kafurce ma duk wani abin da aka allantar da shi kuma bayan Allah eh shine wani malami ya hada su a baiti yace wa bi shurudin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat la ilaha illallah an mata qaidi an kewaye ta da sharuɗa guda bakwai kuma sun zo ne a nasoshi na wahayi qur'ani da sunna yace fa innahu la yantafi qailuha bin nutuq illa haythu yastakmiluha ko da mutum ya faɗi la ilaha illallah to ba za ta amfani shi ba sai ya cika waɗannan sharuɗa العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها شرط أبو دار بقي إن جو سمع لما وسمع لما يسلق على دار تقص شيني الكفر بما يعبد من دون الله تقولنا شيني بنقر لا إله إلا الله سيتي مع بيان شهادة أن محمد رسول الله تعدد بيان shahadatu anna muhammadar rasulullah wa muqtadaha abinda kalmar muhammadun rasulullah ta kunsa shine tasdiquhu fi ma akhbar ma'anan cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk labarin da ya bayar ka yadda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqul masduq baya ƙarya mai gaskiya ne shi abin gaskatawa duk abin da ya faɗa wahayi wa ma yunqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da kaji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yadda cewa wahayi ne wa ta'atuhu fi ma amar sannan abin duk da annabi ya bada umarni ka yi mishi biyayya akai kada ka saba masa wajtinabu ma naha anhu wa zajar da nisantar abin da annabi ya hana da abin da annabi ya tsawatar a kai wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku karba ku yi mishi biyayya abin duk da annabi ya hana ku shi kuma ku hannu saboda haka ya zamana cewa a ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk labarin da ya bayar ka yi mishi biyayya akan duk abin da ya umarni ka kuma nisanci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'ahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sannan kar ka bauta ma Allah sai bisa ga abin da Allah da manzansa suka shar'anta duk wata ibada da zamana ka koyo ta ne daga kundin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi kuma shine hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bauta mishi ake ba a'a koyon bautan Allah ake a wajensa jama'a muna ganewa ku shi annabi ba bauta masa ake ba a'a wajensa ake zuwa a koyi bautan Allah ba wai shi a bauta masa ba da hakkin bauta hakkinsa shine karka bauta ma Allah sai da abin da ya koyar shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan karka bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya koyar amma bauta ba ba hakkin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu gani malam sai ce kun mai bayyinu ne ɗalibi baƙiyyata arkanin islamin hamsa sannan sai mutum sai wato ainihin a bayyana ma ɗalibi mai neman karatu sauran rukunan musulunci guda biyar wahiyar salatu shine sallah kula da sallah da lura da ita kan lokaci salloli guda biyar wanda suke na farilla wazzakatu da kuma zakka zakkan kuɗi da zakkan hatsi da duk zakka zakkan fiddikai da sauransu wa saumu ramadan da azumtan watan ramadana wa hajjul baitillahi alharam liman istata ilayhi sabila da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma ga dukkanin wanda ya samu hanya ko ya samu daman isa zuwa ga hakan ta hanyar Allah ya bashi dukiyar da zai isa zuwa ga wannan to za mu ga malam ya fi fara da bayani akan bangaren la ilaha illallah saboda shine tushe dai abin da kai na sallah da zakka da azumi da haji dai baka da la ilaha illallah aikin banza kai kayakin banza kuma za ka ga mafiya yawa mafiya yawa a wajajen da a guraren da ake gabatar da ayyuka na ibada irin sallah aikin hajji da sauransu manya-manyan ibadu zaga daga cikin tushensu da takensu akwai tauhidi a ciki sallah kana fara sallah zaka fara da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duka tauhidi ne duka tauhidi ne hasali ma kiran sallah sallah da kiran sallah ake farawa a ciki yayi ka maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah da karshe ka cika ce da la ilaha illallah haka nan wajen tada iqama kaga sallar ma da tauhidi ta fara tauhidi ta fara ta tauhidi da kare wajen tahiyyanka akwai kalmar shahada a ciki duba aikin hajji mafi girman ibadan da musulmai ke taruwa gare shi a shekara motsi kaɗan ana talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka tauhidi tauhidi a shi kaga duk sallar da mutum zai yi yayi sallah yayi azumi yayi aikin hajji dai bai tauhidi to ya warware su bai cika su to Allah ta'ala ya samu dace to wannan darasin farko kenan da malamin ya kawo mana dangane da abin da ke da alaka da rukunan musulunci wadda kuma lokaci ya cin mana sai mu tsaya akan shi in Allah subhanahu wataala ya kuma hada mu sai mu tashi akan darasi na biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته